آية بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du yan uwa masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a wannan yammaci na juma'a sha hudu ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina kuma 29 daidai ga watan satumba 2023 muna tsura ta shida ne al'an'am kuma za mu tashi aya ta 79 wanda kuma shi ne darasi na goma sha to a ran makarantu mana Allah ya datar da ni
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد ka هدان tashi aya ta 80 ke kai kuma ta 79 ka ce ka koma ta 79 inni wajhatu
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين yawa to daidai wannan aya Allah ta'ala ya gaya mana ya labarta mana game da annabi Ibrahim Khalilur Rahman yana daga cikin mu'ujizar annabi Muhammad cewa yana da ilimi da labarin abin da ya faru game da annabawan da suka zo ahli baya wurin babu wata makarantar da za ka je ka samu wannan ilimin in ba wahayi ba saboda hanyar kaiwa ga wani ilimin duk ta katse hanya amma ga shi Allah ya yi mai wahayi tilka min amba'il qura nuhi ilaik to wannan dalili ne daya cikin dalilai tuli tare na mu'jizar qur'ani inda zan muku muhadara akan mu'jizar zaka mamaki mu'jizar qur'ani hatta a harshe sai ƙur'ani Allah ya nuna maka gajiyawarka a lafazi maka to nan annabi ibrahim alaihi salam ai shi ne yadda muka ji a aya ta 74 ya ce da baban shi Allah ce ƙala ibrahimu li abihi azara a tattakibu asnaman aliyatan inni araka wa maka fi dalalin mubin haka muka karanta ko ya ce da baban shi baba ni ina gani akan fata kai to shi ne har tattaunawar ta kai sai Allah ya gaya mana bayan ya ga tauraruwa ya ce ita ce Allah ce ya ga wata ya ce a al- wata ne Allah kuma gara ce a rana ita ce abar bata haza akbar ko ba haka ba wannan ne mafi girma to ƙarshe da ce kai ne na fa baranta gabarin to da ya haka sai ya ce in ne wajahatu wajihiyar lalle fatar sama wata hanifa ni na fuskantar da fuskata lillazi ga mahalicin nan da wa yake nufi shi ne wajahatu ke na fuskantar da zuciyata ko ka ce fuskata ga ubangijin nan da fatara ya kirkiri asalin kalmar fatara ɗaya daga cikin sahabbai ya ce ni ina jin wannan kalmar in ji ibn abbas ban san ma na fatar ba sai da wasu larabawan ƙauye suka kawo ƙara wuri na suna rigima kan rijiya ɗaya ce ana fatar tuha ce to ashe fatara an sha tuha ke shi yasa komawa zuwa yaren larabawa jari ne babba wajen baka sanin makama a tafsiri ƙwarai kuwa ce ana fatarci la kabi ana fatartuwa ai ana ansha'atuha ni na fara da ita to idan ka ce fatara shine ijadu shay'in min al-adami ila al-wujud ala ghairi misal sabaq shine ta'rifin fatara ijadu shay'in min alam al-adami ila alam al-wujud ala ghairi misal sabaqa ka samar da wani abu daga duniyar rashi zuwa duniyar kasantuwa ba don kaga samfuri gun wani ba fafara ke shi ne faɗin samafin araftun wani lafazin ne ya zo a nan ni na fuskanta fuskata zuwa ga wannan da fafara ya kirkiri halittar sammai da ƙasa kalmar as-samawat waɗannan kalmomi guda biyu waɗannan abubuwa biyun suka rufe sama da ƙasa mu halittu a ina muke ne a taƙaice da ɗan adam ne za ce muna tsakiya ƙasa tana ɗauke da mu sama taimana rufe ɗaya daga cikin sabai da aka tambaye shi fassarar wa fafi hatan wa abba ce ba sabi suka ce da matsayinka sai ce kalle ku ayyu ardin tuqilluni wa ayyu sama'in tudhilluni in qultu ala Allah bi ghairi ilm wace kasa ce za ta dauke ni shine tuqilluni wace sama za ta yi min inuwa in na kirkiri ƙarya na ce Allah ne ya faɗa ku kyale ni ban sani ba kawai kaji masu abu وإذا سئلت بما جهلت فلا تقل لا أدري لا karkace ainihin na sani la ce ne ban sani ba baka sani ba khalas shi ma ilimi to abin da nake cewa sama na rufe da mu ko ta mana inuwa ƙasa kuma to saboda muhimmancin waɗannan halittu kalmar as-samawat as-samawat a Qur'ani so 190 ta zo 190 as-samawa da jami'i amma as-sama'u kawai misali was-sama'a banaynaha bi aidin ita kuma sau 120 ku je ku sami al-mu'jam al-mufahhars li al-quran na Muhammad Fuad Ayyubi Abdul Baqi mutumin Masar malam yayi malafazin Qur'ani khidma compendium muhimmi duk lafazi sai gaya maka so kaza ta zo kuma sai ya baka kowace aya inda za mu tsaya in biyo muku wannan ɗari tafsirin ba zai kare ba yau da sai mu kawo su amma ya ce asamawar asamawar sau ɗari da casa'in a ƙur'ani tun daga farko zuwa ƙarshe amma asama'u guda ɗaya ita kuma sau ɗari da ashirin kuma kowace sai da ya kawo da sura da aya inda za ku samu littafin al-mu'jamul mufaharas li alfadil qur'an al-karim na muhammad fuad abdul baqi al-ayyubi yayi khidima Allah ya cika shi ita kuma al-ard sai dai kasa al-ard gida uku da al-ardu al-arda al-ardi duk inda suka zo sai da ya biyo su yace ita kuma al-ardu inda da rufu'a ne al'ardu ko walaradu ko ruwayewar shi sau talatin da hudu ka bincika duka ƙorani inda laradu da dumma ne talatin da hudu misali inda Allah ke cewa mai walaula daf'ullahin nasa ba'adon lafasadati lar ku ƙari saman lafasadatil ardu ko da ko zai alalmomi na kuke ne lafasul ardu saboda fa'ili ce to irin wannan mai rufa'a ta zo a ƙur'ani sau talatin da kuma al'ardu kan zo da fataha so ɗaiɗaiɗai tamanin da shida misali allahu lafi ja'ala lakumul arda da fataha wancan do wancan ba maf'ulu bihi guda nawa tamanin da shida muhammadu fa'al al-baqi diyakoro a cikin wancan littafi al-mu'jamul mutaharasu لألفاظ القرآن الكريم الأرض كوا da kasara so 230 haka tafi yawa ce an gane ko misali wa idha qila lahum la tufsidu fil to ko fil ardi ne ko fil ardi ne fil ardi du da di to me faru ne nahaw ne ko li irabi ne menene irabi نعم تغير أواخر الكلمة بحسب العوامل الداخلة عليه كو عليها إذن كتشي زيد جاء زيد فقارسة ماذا شيء جاء زيد دون كو دن كو دن دون ما دليل فاعل من شيء أيكي جاء زيد قال الله ko ƙalallahi ka taɓa ji ƙalallahu mai sa allahu fa'il wal fa'ilu marfu'un dukkan ma amma in ka ce inna allah ka taɓa ji inna allahi abadan saboda inna harfin nasbi wa tauƙidi allah mansubun bi inna ƙa'ida a raftun wa iyakun haka kuma sannan ainihin afillahu la ha mai dalili saboda fi na masuna kasara to wannan shine li'rabi kuma kalma ta kan kasance mu'raba ko mabniya araftum shi yasa ashe koyon larabci awwalu ma yajibun dalibin tafsiri ne araftum so da kana sai ce alarb ta zo da kasara so mai tan da 31 wa'iza na ba ku misali la tufsidu fil ardi me yasa na kawo wannan a farkon tafsiri eh kawai nuna mana yanda ubangiji kayan halittar shi yake bayani a kansu hasso wannan adadi eh wai dan ka dinga lura ne yawa ba a yi ka dan wasa ba Allah yana son ka lura ne ka kula ka yi izina ka kiyaye kasu zama hujja a kanka an gane ko duk abin da ke ban ƙasa ai dalili ne inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wama anzala minas sama min ma'in hazwa karshe can cikin bakara surata biyu ai an faɗa abu guda goma ne sai Allah ya ce dukkaninsu akwai ayoyi ya qaumin yaqil ga masu hankali suna ka sai annabi ibrahim salasalam ya ce ni na fuskantar da fuskata ga sarkin da ya kirkiri sammai da ƙasa hanifan na mai karkata kai tsaye zuwa ga shi ne hanifan kin wannan hanifan ɗin nan maf'ulun bihi ne ko ka ce mansubun ne alal me alal hal hal ne ba tamyizi ba wal hal mansub ai halu kauni na'am ma'ilun an shirk kun gane ko annabi ibrahim shugaban hunafa kenan kana umma shi kadai al'umma ne shine ma'anar hanif shi yasa ma ake kiran wato kafa in ta bauɗe akan ce mata wato wato wato ahnaf ahnaf mai cassa karkata ma'ana hanif wanda ya karkace gabarin shirka ya miƙe akan tauhidi dodar arabtum saboda yake cewa na mai da fuskata zuwa ga sarkin da ya kirkiri halittar samai da kasai hanifan a miƙe ɗoɗar a kan gwadabe ba kauciya kuma ku ji wa ma ana minal mashirki ni ba daga cikin mashirki waɗanda suke shirka ni hanifi ne ba mashirki ba wannan ita ce maganar annabin allah ibrahim to wancan misali da ya buga musu tauraro ya ce ubangiji su wata ma haka rana me manufar ya nuna musu tsawatarsu laukanu ya kinu arabtun wahajjahu qawm
وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون wannan ita ce aya ta 80 daidai wahajjahu qawm daliban tajwidi me hukuncin wannan ya ake kira wannan madda wahajjahu qawm wata madda ce almaddul lazimu mukhaffaf المثقل الكلمة الحرف الكلمة وهذه بقى مثال الحرف نعم ماذا حام أقول قريبا الإسلام تعجبني مثقل كلمة حرفي حرفي أما وحاجه كلمة لفهرتي كلمة dan cikin kalma ta ko waɗanda sai da malaman karatun ƙur'ani suka tsatsefe komai saboda kada wajen karatu kai ka tobara inda wani limami zai zo ya ce wa hajjahu qaumu sun ce lamal khata ko ba mu iya gaya maka muna cikin sallah ba za mu gaya maka bayan sallah mu ce ka gyara ka gyara ba ka ba zama bi ka sallah misali saboda ƙur'ani ka karanta shi daki-daki haƙƙi ne wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwid al qur'ana afimu li annahu bihi al ilahu anzala wa hakaza min hu ilaina wasala daki-daki daga cikin haƙoƙin ƙur'ani guda goma sha shida ɗin nan daga ciki akwai qira'atuhu alan nahwi allazi unzil karanta shi yanda aka saka ma annabi kuma laifi ne ka karanta shi da nagama irin ta fasikai misali ka dauko sautin wakar indiya wanda suke shirka ka ce da wannan sautin za a karanta ƙwararra a ƙoƙi sha shida ga bayani na a kansu ne sai an koro muku su dukka don mu kiyaye su saboda haka wahajjahu qaumu mutanen shi shiwa na ibrahim wahajju sai suka yi hujjatayya da shi suka fara musu da shi ya za ka zo kai haka kala sai ce atuhajjuni fillah waqad hadan yau ko za ku dinga hujjatayya da ni bayan Allah ya riga shiryar da ni ni da nake kan titi gwadabe ku da kuke batatu ku za ku yi jahiya da ni wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'a bana tsoron abinda kuke shirkata Allah da shi in dai ba Allah bane ya so abinda ya so nan tsorata din kuma ba dan ku nake tsoron ba mana ce ya zan ji tsoron gunkinku da kuke shirka ai ta gazinera da kafar maka suka dake ta aka ce sai da ta makance sai suka ce kin gani li'annaki kafarti billati wal uzza kin kafirce da gunkin maka da haka suka ja miki makanta tace la inna alladhi afha anni al-basari laqadirun an yurda alayya basari Allahn da dan shi kuka da ni na makance yana da iko mai da nan gani na magana ku aje ta magana ce kawai ta kawai imani suka ce al-imanu sani'ul mu'jiza imani is a doer of miracle imani kan yi mu'jiza wanda ba kai sani malamin ba duk karfin imani da mutum irin bilal ka zo kana jan shi a zafin ranar makka kamar mushen kare gare ce na tuba in kafirce ina ina abadan inda za ku yi kuli-kuli da ni ina nan akan imani haba malam hmm? al'imanu sani'ul mu'ajisa haka suke fara sarki ce don me za ku yi zanzabi ba na tsoron abin da kuka shirkata Allah da shi in ba Allah ya so abin da ya so ba ne bari ku sani wasu a rabbi kulle shay'in ilma ubangiji na ya yalwaci komai ilman wajen sani ba wani abu da za ka zo ka rike ka fahimce shi ka kunshe a zuciyarka da ilimin Allah bai kewaye shi kwarai kuwa da ilimin Allah ya tsaya akan abin da yake na fili ne banda na boye ya sai mutum ya shiga daki ya kulle kofa ya yi bannan shi ya ce shi Allah bai gani babu alaki a kashi to ina da sai mutum ya je karkashin ruwa ya yi bankawar shi to shi ne alimul ghaibi wa shahadati wasi a rabbi kulle shay'in ilma sai ce afala ta tazakkarun wai shin ba za ku tuna ba ba kwa tunawa wato idan ka kalli ƙur'ani farko allah kan yi magana akan hankali sannan tazakkarun a wasu sannan taƙawa ina ya faɗi wannan ka ɗauko sura ta shida aya ɗari da hamsin da uku uku da hudu da biyar ku karanta za ka sai da aka fara ce ba za ku yi hankali ba قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا قل الإنسان هل إن الله تعالى يكي سواني ذلكم وصاكم به لعلكم تاقلون كفار عن قلبتكم كرو نبيو ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون كان بعد الأقل التذكر بس مثل لحنك الذي وأستوى تدوى ترتيبين to tun daga hankali gawa astuwa sai tafawa shi sai ce zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun taqilun tadhakkarun tattaqun ba'da ta'aqqul tadhakkur ba'da tadhakkur at-taqwa hada tartib da haka ne ma wakaci ba za ka ce da shi ma wakaci ne saba kai sallah kuma sai ka zama dan wanda yake nan inda babu taklifi akan shi araftum to nan sai Allah ta'ala ya ce wato sai annabin Allah Ibrahim ce shin ba kwa wa asuwa ne tun ai kuna da hankali shikenan sai sake cewa a aya ne lamba ta gaba wa kaifa akhafu ko wa kaifa akhafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunazzil bihi ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تع إن كنتم تعلمون كتب إلهم حجتية وكيف أخاف ما تشركون ما أشركتم wala ta khafuna annaktum annakum ashaktum la malam zubi subhana yace da kaka zan yi tsoron abin da kuka yi shirka ta yaya zai tsoron gumakan ku kuma ku ba kwa tsoron kun shirka ta wanda Allah sai tambaye su abin da kuka yi shirka wanda Allah bai ba ku dalilin yin haka ba sai ce fa'ayyul fariƙai ne a haƙƙo bil amni in kuntum talam cikin jama'an nan biyu wa ya fi cancanta ya samu natsuwa in kuna da hankali babu gane ban ya jama'a ni ibrahim yana cewa ku da kuka yi shirka da allah da allah zai jefa kuta ku ya kamata ku ji tsoro ko ni da na kiyaye tauri hala ai tambaya ce abinda bature ke cewa 1 million dollar question tambayar dala miliyan daya ko wa ya kamata wanda ya shirka shi ke da tsoro saboda wanda ya shirka Allah ya ce in ya mutu ba shi ba aljanna inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما فقد ضل ضلالا بعيدا نعم وما للظالمين من انصار اورare guda uku magana sauran su misali saboda haka wa kaifa akhafu ma ashraktum ta yaya zan ji tsoron abin da kuka yi kuka shirkata Allah da shi wala alhali ku dinnan la takhafuna ba kwa ko gizo ba ku yi ba ba kwa jin tsoron annakum ashraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana ba kwa jin tsoron kun shirkata Allah da abinda Allah bai ba ku lasisin yin haka ba kuwa to fa ayyul fariqain haqqu bil amn da mu da ku wa suka fi cancanta samu al'am al'am shine security shi zai ambaci tsaro ya ambaci tsaro a nan ya sake ambatan tsaro a aya ta 82 ko shakka babu wanda ya rike hanyar Allah da kyau to shine Allah ke cewa يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ranar da dukiya da 'ya'ya ba sa amfana mutum komai sai wanda ya je lahira da zuciya mai kyau suka ce alƙalbus salim wal qalbul mamlu'u bit tauhid khalin an shirk babu shirka haka dan uwa mai girma yar uwa ke mai girma yan uwa masu girma mu yi kokari mu tsarkake zuciya ga bare shirka Allah ka tsare mu ita mu cire ta'allaquwa ratayuwa da wani makhluki kowa ma ka kore shi daga zuciyarka Allah hagare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu mutum irin shi domin Allah ya zabe shi tunda Allah ya yabe ka duk wanda ya ƙi kama yi gaba jima'in hausa amma duk da haka da za ka ɗauke shi a zuciya shi ne mahalicci ba zai yaƙi da kai inda ka yi haka position ɗin shi a zuciyar kamar zan Allah ne ba mutum irin shi ba za a yi kamar shi ba amma ba ka ɗauko haƙƙin Allah ka ba shi ibn qayyim yana cewa لله حق لا يكون لأبه ولأبه حق هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان أتكن دنيا ya kamata dalibai wata ran shiya mana daura a kan nuna ilmi ɗayin muhammadu al'awal mun ƙara wanda za mu yi kwanan na inshallah dauran mu ku ɗauko noniyan nan karatu ne a zube na alƙaɓari da kuma na ibilkan ba za mu yi ƙari a lokaci guda ba gaske magana ko da sati guda ne amma malamai da yawa sun yi shari kaga akwai tauhidi akwai fito duk abin da kake bukatar ci arabtun saboda haka ya jama'a wato ma'anan abin nan kenan al'amru Allah na da haƙƙi manzo na da haƙƙi halitta wannan ta Allah ce bauta ta waye amma mutaba'a bi na waye annabi muhammad ne shi kuma karka kuskura ka yi shirka akwai shirka ta mutaba'a ka haɗa bin annabi da bin wani shehinka annabi cika shehiya ce ka zama mushriki wani irin shirka suna ce da shirkul mutaba'a sai ka kaɗanta manzalla da biyayya in yayi magana ga sunnar shi kowa yi magana sa guduma ka take ta faɗi ƙar da'u kulla qawlin inda qawli muhammad inji mai ishirin ya alfazazin da kuke karantawa fama aminun fi dinihi kal mukhatiri yace dinun nabiyyi muhammadin akhbaru ni'mal matiyatu lil fata afaru لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الهدى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار وافق لنا مغانا أحمد بن حنبل الدين النبي محمد كاغا مالا هجة با مولا كابني قومنا حدثنا أخبرنا ما كتي أما فرقنا كذا ميكا غني شدن غني كوي ولا شدن malamai suka ce mani ita mada alal manamati fabil munamat wa mani ita mada alal karamati wa bil karamat duk wanda ya dogara akan vision or I have seen aka ji kirista katuta ce God has spoken to me kirista ce ke kuma sai ka tunci hallelujah ƙarya kan ƙarya katuta ka je ka ci plantain ka zo ka ci wai wai God has, has told me yesterday ai na gaya maka amma sai su bi su to irin wannan ake su a shigo musulunci musulunci ya fi karfin haka da haka suke rigima da shi wai ba za mu iya penetrate din shi bane ba za ku iya ba a yi sadaka kai musulmi karke wasa da wani God has told me it is Satan that told you the devil not Allah عرفتم آية تقبى الذين آمنوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ina so ku lura da kalmomi guda biyu a aya ta 81 da wannan da aka karanto mana aya ta 82 akwai wata kalma guda ɗaya al'am ko ba ka ba al'am na ɗalibai da suke karanta turanci da larabci idan ka ce nsa national security advisor wa zai gaya min da turanci da larabci wannan kalma national security advisor mai ba shugaban kasa shawara kan harkar tsaro a ƙasa gaba ne babban matsayi na nsa ko da arabiya mai za ka ce wa zai larabtar da wannan jumla zuwa larabci saboda wannan kalmar ta fito daga ciki tun da akwai sikiru cikin kalma ɗin ina jiran ku ina jira ina jira ɗaliban arabiya kon sa littafi ne na amin Allah samu gama lafiya da amma sai kun faɗa na'am al'amil musar kash kaɗan ya kamata ba kamaki amma da gyara ce ba al'amin bin na'am kana tabbatan? kuka ce wazi? ni tambaya ne ni amsa nake bukata national security advisor da hausa mai ba da shawara kan harkar tsaro na ƙasa su da larabci fa ina son kalmar tsaro ta fito domin ayata ta madda an ambaci al'am kuma shi ne tsaro al'amno security al-mustasharul ahsan sai da zai fito ka ce alƙaumi haka suke cewa yana al-mustasharul amniyul ƙaumiyu ka ce dauliya ya tun da ai national aka ce to amma ka gani sai suka ce al'amni amma amna ta fito al-mustasharul amniyul qaumi ko ad-dawli al-mustashar shine advisor ai wanda ake neman shi to me zaka ce game da tsaro to matsayi ne kuma babba to tunda aya ce magana kan tsaro kan kawai dan mu fito da kalmar ne da larabci kawai amma ga fassara sai mu yi bayani ka karanta ta Allah ce allazina amanu waɗanda suka yi imani ɗaya kenan walam yalbisu imanakum bi zulm walam yalbisu basu rikirkita basu cakuda kudura imanin su ba da zalunci ulaika lahumul amnu to waɗannan suke da security to in kana jin tsaro waɗannan masifa guda biyu al'iman wa adamu lapsil imani bi zulmin to ula'ikal mausufu na bi ma zukir lahumul am suke da al'amu ba wannan kaɗai ba wahun muhtadun kuma su ne masu shiryayyu da ya ce wahun muhtadun a tajwidi wani hukunci wani ne ya tuka mai wa hum mutadun wani mutama saboda min ne cikin min akwai gunna ko ba gunna cikin yarmalon akwai gunna ba ko ba gunna ne wahum mace ce gunna ce mace ce gunna wani lokaci muka shiga tajwidi ko mace ce gunna sautun ya kharuju min al'an bas da turanci daga khaishun kenan khaishun nostril da turanci suna kiran da turanci wai nasal sound daga nos nasal sound to dole idan kana da ainihin idghami bi gunna sai an sami nasal sound to mu koma kan fassara nan Allah ce waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu ba fa da zalunci sahabbai da suka ji wannan aya suka ce ya rasulallah wai ayar fa abinda ta ce waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da zalunci suka ce to ai cikinmu ya manzo Allah wani ne bai zalunci sai suka tsorata sai ce a'a ba wannan zaluncin da ku kuke nufi Allah yake zaluncin da Allah yake nufi wacce ce a rama karanta da mu وإذ قال لقمان لابنه وهو يعده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم kaji عظيم abin da Allah yake ne. ya karanto mana wannan daga sura mai lamba 31 aya ta 10 wa id qala luqman li ibnihi dan shi sun ce sunan shi mishka wannan ba shine damuwa ba ibnu wa ibnu bas ya bunayya ya kai dana la tushrik billah kar ka shirka da Allah saboda inna shirka da menene to sai ce shine abin da Allah yake nufi ashe zaluncin da sahabbai suka dauka ake nufi a cikin al'an'am aya 82 ba ita ce wancan ba wannan zai kai ka ga wata sabuwar fahimta har yau to ashe sahabbai da suke gaba da annabi muhammad ina nufin suna gaban shi suna karatu larabcinsu dan gangariya amma sun kasa fahimta sai da sunna ta annabi ta fayyace musu kai kuma asuwa a zo ka ce baranka da wai hadisan su ka san halakaki kake yi kun suna sha faɗin wannan magana tsaye saraka zaluncin da ake nufi shine wancan to menene al'amn waɗanda suka yi imani ba su yi shirka ba waɗannan suke da al'amnu tsaro to menene tsaro tsaro iri biyu ne akwai tsaro na gangan jiki a tsare dukiya da rai da jini da abin da aka mallaka wannan tsaro ne amma karamin tsaro ne to kuma duk magana da ake akan tsaro ko shi national security advisor wannan ne yawanci suka mai da hankali akai wannan ana kiransa conventional security conventional to musulunci yadda ya dauki tsaro ya fi wannan zurfi a musulunci hakikanin tsaro akwai tsaro na jiki convention akwai tsaro na ruhi to shi ne Allah ke magana da idan Allah ya ce zina ba kyau to in kuna neman tsaro dukku ne sun ce su Allah da ke ba da tsaro sai tsare ku ya ɗauke tsoro na sha faɗin wata hausa in kuna son tsaro ku tsare tsarin mai tsaro ya ba ku tsaro ya ɗauke tsoro kun gane hausar in kana neman tsaro ka tsare tsarin mai ba da tsaro ya kore maka tsoro in ba ka bai barka da tsoro ya ɗauke maka tsoro kana zaune a tsoraci kenan in ka ce al'amno shi muke kira the deeper security ɓarin ba ku misali duk waɗanda suke mulki tun daga kan shugaban ƙasa gwamna wane ne wane ne wane ne tsaron da ake ba su wannan conventional ne kawai tsoron kada kawo hari ne to amma abubuwa nawa ne masu mulkin da sauran mutane dukkanin muke yi na saba ma Allah inda babban abokin gabanmu shedan yake zuwa ya samu fada cikin halakan da zan fada cikin fushin ubangiji ina tsaron mutum da ya gina gida na biliyoyin kuɗi ga gadget na tsaro ba mai iya zuwa kusa da gidan amma a can cikin ɗakin da yake bacci akwai karuwai a usuliya akwai giya iri-iri ta ba shi da tsaro ko ba ku fahimce ni bane saboda ya sa an kewaye shi da makamai don kada ya cutu ne a to akwai cutuwa da ta fi shaɗin ya bi ka har ɗaki zai tura ka jahannama ku gane ban na ji to wannan shi ne hakikanin tsaro tsaro iri biyu ne akwai al'amnul ruhi spiritual security da kuma al'amnul jasadi biological to waɗannan biyu su ne walau an na ahalar ƙura amanu wata kaulafa ta na alim ba ga tsaro ke shi sa Allah ya ce wanda suka yi imani ba su cakuɗa imanin da shirka ba ina kake magana tsaro kana magana za ka je gungunki ya baka sa'a ina tsaro ina magana tsaro ana bauta mamiyauta spirit inda suke a kudu ina tsaro ina magana tsaro mutum yana da ainihin wato yana ma ainihin dodo girka yan bori na kada babu ne barhaza irin fulani mai nuni da sauransu misali ina magana tsaro ina magana tsaro kana sa katoton kawo a gidanka wai maganin barawo ne ina magana ina magana tsaro ka rata mutum wani shehi wai barayi ma in suka zo da shehu ya zare musu ido sai su gudu yau kaga karshen hauka ke da rashin hankali ke da misali na'am ai ba magana samu abu inda da abu duk mutumin da ke rike da tauhidi ko da ana magana aljanu na taba jikin mutum wannan gaskiya ne ba karya bane amma wallahi mai rike da tauhidi ba wani tasiri a jikinsa sam amma ka tsorata to ka musu yanke yanke sai su haka su dake ka wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min fazaduhum aisha rahaqa nasu ku fanci annan da kyau idan ka ce al-amnu security tsaro to mu yi kokari mu tsare mu Allah abin da ya mu tsaro sai ba mu tsaro ya dauke tsaro amma lokacin da muke dinga fantin da muka gada sallah ai wasa da ita zina tana yaduwa ana fasai mabarnata suna yin musu gaba ko ba mai isa ce kala a a to mu tsoko na fada ke fadan da zamu tsare zaka dauki misali riba nawa muke cin riba lokacin da aka dinga campaign aje a dinga aje kuɗi za a buɗe jaiz bank kaza kaza kaza kaza jama'a mu ne sun ci riba mu kai kuɗaɗen mu bankunan da ba su harka da abu nawa ne musulmance da sauran mu musulmi nawa ne muke kokarin kauce ma bankuna na riba kuma Allah ce in ba ku bar riba zan yake ku ba ka dauki misali me Allah ce game da riba الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ولن سكي الربا ranar kiyama za su fito da kabari kamar mai farfadiya ne ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dharu bi harbin min Allah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wala to kaga yau na muke cirba to ashe kenan matsalar tsaro mutum zai iya mallakan duk abin da yake da shi na tsaro amerika ba tafi kowa kayan tsaro a duniya ba amma cikin tsaro su rasha a yau ba wanda ke da kan makamin nukiliya irin da duk duniya ta fi amerika na nukiliya ne amma cikin tsoro ta me suka iya da mutanen afghanistan 1979 lokacin da suka fada ma afghanistan zamanin shugabansu a wannan lokaci an gane ko brezhnev da yuri andropov da chernanko har lokacin da abin da ya faru faru da lokacin gorbachev mikhail lokacin glasnost da perestroika misali me ya faru ina tsaron ina makaman ina gawasat saraka Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn dadin dadawa wa hum mutadun sune shiri اللهم اجعلنا من المهتدين shi yasa daga cikin mabudin tsaro mu gyara kasuwanninmu mu daina ɓoye kaya kai tela ka daina ɓoye ragowar yadi da aka kawo maka ɗinki ka ɓoye wanda ba mai shi bane ya baka ka taimaka mana mu samu tsaro ko ma'aikata civil service ta cika da ɓanna da yawa da corruption tushen ƙarya ta wanka ce civil service aikin gwamnati abu ko ba samu ne ban ce kuma kowa lalace ba amma yawanci galibi ne abu ne mai sauki a ce bangaren protocol yana faruwa a ce gwamna ya yi baki amma ba kwanan da ya yi wani kafiri ne kuma shi abin da yake bukata a kai mai mata kuma kai ne mai kula da protocol na gidan gwamnati ina ba da misali ne kawai ya za ka yi da bakin gwamna ko bakin shugaban kasa shi daga bukatar shi kuma aikin ka faranta mishi rai ya za ka yi kana cikin jarabawa ko dai ka yi abin da yake so a kai ce ga irin ginin ka ce yassa mace ya za ka ko dai ka ce a Allah ya hana aikin ka yi waje ba abin da ke faruwa kenan ba ko kuma ga cin inda ka Allah Allah Allah Allah ka ga halin da nake ciki wai Allah kake gaya mai ya ga halin da kake ciki ma'ana musulunci please islam understand my predicament abin da kake cewa ke baya faruwa ne kuma da wannan misali a kudu ne sai ka ce da sauki abu ne mai sauki ya faru a cikin mummunamsu sannan ka ce kana son zama lafiya ga misalai nan birjik birjik birjik birjik kana neman tsaro amma sai ka zo masallaci jin tafsiri ko karatu ko juma'a shi barawo kake ka zo sata ne Allah ba ya san ka ba ka cuci bayan Allah ka sace musu takalma ina tsaro gare ka ana daddasa famfo a masallaci sai ka zo ka sace ido ana sallaci kana iskanci ka je ka kare famfon ka gudu ba duk suna yi ba to ina haka tsaro gare ka kuwa ga misalan nan da yawa an baka kuɗi ka ɗinka hula da mai da zare mai anga na baku misali sai ka san afatati ko ku san afatati ba ne khalas kuma ka karɓi kuɗin anga bayan afatati ka sa ina tsaro gare ka ya kamata ka je ofis karfe 8 bisa ka'idar contract banka zuwa sai karfe 11 kana ma gwamnati ƙwangen awa biyu kuma wata na yi kafi kowa tunanin baka ga alat ba ina maganar tsaro gare ka na'am tsirin nan da kake ka taɓa misalai da yawa tsire hatta tsire ana abin misali tsiran da ya kwana bakwai ya yi kwante sai ka watsa mai man gyada yana ta kyalli ka bi shi da kuli-kuli ka sake ba shi wuta ka tsorata shi kuma shi mai kwaɗe yana gani ce masha Allah tsirin na yaji na masu wa kama kuma muka san ga kwaɗayin tsaya ka saya ka ci kuli ya cika maciki cike dinga bindiga la ilaha illallah wai abin da nake nufi duka na barakallahu fiik duk waɗannan instances ne na zalunci kuma yace allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum lam wa hum muhtadun wa tilka hujjatuna iqra
wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم الله أكبر وتلك abin da ka ji dinnan na hujjojin da Ibrahim ya nuna mutane su ya kada su a janibin ba da hujja to hujjojinmu ke da muka ba da su ga annabi ibrahim don ya samu galaba akan mutanen shi fi sabil tauhidi don tauhidi ya sama na fata an gane ko narfa'u darajatin man nasha muna daga darajoji na duk wanda muke so Allahumma rfa' darajatina ku duba dan ka je aya ta 51 a sura ta 21 still har ka je aya ta 60 aya nan guda goma akan annabi Ibrahim ko ba haka ba yace ka dan gutsuro watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faj'alahum judadan illa kabiran la'allahum قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على آية السجن waye maguma kanmu haka suka ce wani yaro yanzu na shi take ku tawo da shi a anta fa'alta hadha bi alihati rabbil kai kai maguma ka haka qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yanfiqun ya ce ba ni ba ne babban ne azzalimi gogon shi da gatari ba ku tambaye shi zan suka ce a laƙad alimta ma haula iya tsibuna kai kasan masa magana ce awo a shi haka ne ka duba malin ƙor'ani daga nan mai ƙalo harriku wansu alaku ku ƙona shi ɗayan ku je min research next week in Allah ya rama muna nan Allah ya kaddara in sai wani lokaci to wane ne cikin al'ummar manzon Allah aka yi masa irin abin da ke ma'annabi Ibrahim yana nan cikin tarihi an jefa shi a wuta kuma wallahi bai kone ya garziyo zo Madina Abubakar ya ce kai ne wane yace ni ne ya fashe da kuka yace alhamdulillahi alladhi arani min ummati Muhammadin man fu'ila bihi kama fu'ila bi Ibrahim na gode allan da ya nuna min cikin al'umar annabi na kafin na bar duniya mutumin da aka yi masa irin aika-aikar da aka yi ma annabi ibrahim ya jama'a wani malami ne wannan wanda zai daga hannun shi ya mana bincike ya mana research za ka gano? ka je gano wani malami a wace ƙasa aka yi haka kuma da wani sarki suka buga ka ba mu detail kuma ka ɗauko inda ka ɗauko wannan labari haraftun don kusancewa tarihin musulunci al'ummar sassu na cike da alkhairai farkonta da tsakiyarta da ƙarshenta mutum ɗaya kawai zai ba wani matasa ba wani jarumin kai dai za ka yi ko ba ku da lokaci ko na bincike ko ku saba da bincike lokacin karatunmu na sira da muke yi wanda za mu yi gobin Allah yadda aikon da na ba su asamin su rubuto mana waye ya fara compiling din sira ya zo cikinsu hada wani ɗalibi daga ainihin mina naija kuma rubutaccen takarda ya faɗi dalilai shi cikin yan wa'a kwanda ya saura ku saba da irin wannan lokaci ya riga ya zai ƙarshe وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه حجوجم كنا منبا النبي أنا أكم متانسا نرفع درجات من نشاء منا دغ درجوجي na wanda muke so inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka gwani ne alimun mai cikakken sani yan uwa anan za mu tsaya Allah ya mana albarka gaba daya ya samu dace ya yi mana arzikin karanta Qur'ani da fahimtar shi da aiki da shi